والسلام الحمد لله رب العالمين بسم- آه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم to qala Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum ayyul munafiqin a cikin munafikai akwai wa'anda ko yaushe suke fadar abin da yake cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bi aibihi ta fuskar aibata shi wa bi naqali hadisi da kuma in ya faɗi magana a ɗauka a kai wani wajen sababu nuzuliha sababin saukar wannan ayar anna jama'ata minal munafiqin sai wasu jama'a daga munafikai sun yi magana a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama da abin da bai dace a ce sun faɗa ba bai dace a ce an faɗa a janibin annabi ba sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce da sashe ku daina wannan maganar dan kada haka ya kai ga kunnensa ya zamo mun cutu da haka sai julasu ya ce dan suwaido ana faɗarsa bilamil jimi wa fati lamil muwafafa julasu da ƙulu ma shi na muna da damar mu faɗa abin da muka ga dama am- daga ba mu je wajensa ma kulina mu ce mu ba mu faɗa ba da aka ce mun faɗa faɗa ake mu rantse masa in mun haka ko shi gaskata mu zai yi a cikin duk abin da muka faɗa domin shi wai duk maganar da aka kai masa yadda yake da ita ai duk maganar da aka kai masa yadda yake da ita karba yake to sai Allah ya saukar da wannan ayar ubangiji yake cewa a cikin munafikai akwai wanda suke cutar da annabi wa quluna sukan ce izanuhu an zalika idan an hana su daga irin wannan abin da suke liyan la yablughu dan ka a kai gare shi sai su ce huwa uzunun ai shi mai sauraron duk abin da aka faɗa ne ai ya sama'u kulla ƙilin ai yana jin duk magana da aka faɗa wa ya kabalu yana karba fai za halafa ta halahu an na lamna kun idan muka rantse masa cewa ban faɗa ba saddaɗa na sai ya gaskata mu saddaka na sai ya gaskata mu ai min gari an yi ta'ammala fi duk magana da aka faɗa karɓar ta yake yadda yake da ita ba tare da ya yi zarfin lura a ciki ba wayu mai yi baɗinahu min zahirihi wayu mai yi wato ba nunin wayu mai yi ba na wayu mai yi baɗinahu ba tare da ya warware baɗinansa ba daga zahirinsa suna nufi da wannan su fusanta shi sallallahu alaihi wasallam da cewa ma abucin rafkana ne domin mazala ya kasance baya tararsu da abin da ba daidai ba har abada wai tahammalu azahum yana juriyar a cutar sadin da suke yana yafe musu sai suka ɗauki wannan bisa cewa ko dan ba mai faɗaka ba ne ko dan rafkananne ne shi yake haka a domin shi ko yana yin haka ne don ya tausasa musu haka ɗin da yake yi yana yi ne don tausasa musu a wato don ya nuna kau da kai daga aibinsu majazun mursalun akwai majazi mursali da aka ce uzunu min ilaqil juz'i alal kulli daga sakin juz'u bisa kullu lil mubalagati fi istima'i dan a nuna mubalaga a wajen sauraron nasa har ya zamo ka annahu huwa alatu sama'i kamar shi gaba ɗayan sa kunnan ne kamar yadda ake kiran mai leken asiri a kira shi ainu ainu mai leken asiri to ah, ana faɗa shi wanda yake rafkanan ne kowawa ai ba za ta yi ya zama shugaba ba a cikin jama'a amma wanda yake shugaba dole sai ya ji ya nuna bai ji ba ya gani ya nuna bai gani ba to sannan ne zai zama shugaba laisal gabiyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi almutagabi laysa algabiyu bi sayyidin fi qaumihi wanda yake wawa ko rafkananne ai da mun bai cancanci ya zama shugaba ma a cikin jama'a lakin na sayyida qaumi sai dai wanda ya cancanci a ce ya zama shugaba a cikin jama'arsa almutagabi wanda zai ji ya nuna kamar bai ji ba zai gani ya nuna kamar bai gani ba zai fahimta ya nuna kamar bai fahimta ba za a yi wani abu na a cutar da shi amma dai ya ga inda akwai damar ya kau da kai ya kau da kai ya zamo kamar ma bai san me aka yi ba kamar ma bai san me aka yi ba to sannan ne zai iya rike shugabanci sai wanda ya sufantu da haka sannan zai rike shugabanci amma wanda zai ce yoni duk abin da aka yi min ai sai an ga yanda zan yi duk wanda ya taba ni ko a ɓoye ne ko a fili sai ya ga yanda za mu yi da shi ai wannan ba shugaba ba ne masu taba shin sai su fi karfinsa ya zo ya rasa ya zai da su din to kul ce ne huwa shi dinnan uzunu haire mai sauraron alheri ne lakum gare ku yana mustami wa hairi lakum yana sauraron alheri ne daga gare ku ba la mustami shari ba mai sauraron shari bane daga gare ku ko abin da kuke faɗa a wato shari ne shi kuma zo sallallahu alaihi wasallama ba mai sauraron shari bane shi yasa kuka ga yana nuna kamar bai ji ba ayasma'ul khaira yana jin alheri wala asma'ul sharra ba jin shari yuminu billahi ya yi ba da gaskiya da Allah wa yuminu lil mu'minina yana gaskatawa kuma ga mummunai fi ma akhbaruhu bihi a cikin duk abin da suka bashi labari da shi la li gairihim ba zai gaskata wani su ba ko da yake ta ya kau da kai daga gare su dan zaman lafiya dan iya zaman duniya wallamu za'ida lamun tallakum lil mu'minina lamun lil mu'minina za'ida ce laifarki bai na imanin taslimi wa gairihi don a bambance tsakanin imani na mika kai da imani na zarar gaskatawa shi ana ana son ta manzo ne da cewa mai gaskatawa ne gare su ba wai mai mika kai ba a wato yana gaskata su wa rahmatu manzo sallallahu alaihi wasallam rahama ne bin rafi akwai kira'a biyu a nan wadda kowace a ciki sab'iyya ce akwai kira'ar rafa wa rahmatun kamar kira'a mu kenan harfan ala uzun ya zama adafi ne bisa uzuni haire wal jarri akwai kuma ta kira'a wadda ita ma sab'iyya ce uzuni haire harfan ala haire wato ya zama uzuni rahmati mai sauraron rahama ne lillazi na amanu minku ga wanda yake suka ba da gaskiya a cikinku ai asarul imani minku suka bayyana imani daga cikinku wa hadhihi rahmatu wannan rahmat ta manzo sallallahu alaihi wasallama bi ma'anar rifqi bihim ana nufin shi mai tausasawa ne gare su yana ibaya bayyana asirransu ba wai ana nufin yana gaskata su ba domin rama mazala a nan duniya ta gama managarci da maɓannaci a lahira kuwa ta keɓanta da managarci ba maɓannaci ba domin ramar manzo mai bi ce ga rahamar Allah wa isanihi da kyautatawar Allah a wallazi na yi zuna rasulallahi wannan da suke cutar manzo sallallahu alaihi wasallama lahum azabun aliyim azaba mai raɗaɗe ta tabbata gare su duk mai taɓa manzo sallallahu alaihi wasallama to yana cikin wani mummunan hali inna lazina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirati wa adda lahum azaban muhina wanda suke cutar Allah da manzo to Allah ya la'ance su duniya da lahira ya tare da musu azaba mai tsanani ta wulakanci يحلفون بالله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين munafikai za su yi taimaku rantsuwa da Allah ayyuha almu'minun akum mu'minai fi ma balagakum anhum a cikin abin da aka faɗa muku cewa sun faɗa min azar rasuli daga cutar manzo annahum ma atau annahum suna rantse muku akan cewa su ba su aikata ba ai aliful munafiquna lil mu'minina ai munafikai suna rantsewa ga mu'minai cewa lamarin da sha'anin cutarwa bai afku ba daga gare su manufarsu da wannan a siyar da mummunai don mummunan su kare su a gaban manzan Allah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya afka musu da azaba a sababin saukar ita wannan ayar ya halifuna billahi lakum cewa su ya ba'a daga munafikai sun hadu jula sunu suwaidin da aka faɗa a baya yana cikin wannan munafikan da suka hadu da kuma wade a tunu sabitin suka fada a cikin ambatan manzo da sufofi ma masu kyau ba suka ce wai idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke faɗa gaskiya ne to ai su sun fi jaki lalacewa kenan sun fi jakuna lalacewa akwai wani yaro a wajen sanda suke wannan magana ana cewa yannan yaron Amir ibn Qais sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari da cewa ga abinda munafukan nan suke faɗa sai manzon Allah ya kira munafukan ya tambaye su ku ne aka ce kuna faɗar in magana da na faɗa gaskiya ce to ai kun fi jakai lalacewa suka yi musun haka suka rantse cewa amiru magana da ya faɗa ba gaskiya ba ce shi kuma amiru ya rantse annahum kazabu cewa su magana da suka yi ƙarya ce annahum kazabu cewa ƙarya suka yi hasadda lahumun nabiyu manzala sai ya gaskata su kiwon can kazzabo su suka yi karya ba wasu suka karyata ba in ka ce kazzabo sun karyata wani to ba shi ake nufi a nan ba nan kuma sadaka ba wai manzan Allah ya yi gaskiya shi a kansa ba a'a ya gaskata su in ka ce sadaka ya yi gaskiya shi a kansa sadaka ko ya gaskata wani shine bambancin filan guda biyu in sun zo ba shadda to suna nuna abin a shi kansa wanda aka faɗa ya afko in kazzaba fulano wane ya faɗi karya kazzaba fulano wane ya karyata wani sadaka fulanu wane ya faɗi gaskiya sadaka fulanu wane ya gaskata wanda ya faɗi wata magana to sai amir ya haɗi yana addu'a yana cewa allahumma saddiki sadika allah ka bayyana gaskiyar mai gaskiya waka zibil kaziba ka bayyana ƙaryan makaryaci tsakanin ni da mutanen nan wanda duk ya faɗi gaskiya a cikin mu to Allah ka bayyana cewa shi mai gaskiya ne wanda kuma yake ya faɗi ƙarya to ka bayyana ƙaryarsa cewa shi makaryaci ne sai suke taran tsaron sai cewa ba su faɗa ba liyo rokum don su yadda da ku wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa a haƙu an yoro su suka fi cancanta su nemi yadda su bidda'ati ta fuskar su tsaya su ba Allah wannan aljumlatu din haliyatu jumla walla wa rasuluhu jumla ce haliya shi yasa mahallin nasba take mera mera ya halifuna daga lamirin ya halifuna amma ina ma a ce daga liyin roko din to daga lamirin liyin roko din yasa da Allah ya fi wal ma'ana abinda ake nufi ya halifuna lakum suna muku rantsar rantsar in ra'ihu nan su yadda da ku wal halu al hali kuwa su da sanda ke neman su yadda da ku Allah anna Allah wa rasulahu a haqqu bil irad Allah da manzansa su suka fi cancanta a nemi yadda su a kowane hali hakkin dan adam mai hankali wanda ya yadda da Allah ya zamo duk abin da zai yi neman yadda Allah yake ya zamo neman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bawa mutum ya samu Allah ya yarda da shi manzon Allah ya yarda da shi to duk wannan ma ba zai yarda da shi ba je amma idan ka samu wani ya yarda da kai kowaye amma Allah bai yarda da kai ba manzo bai yarda da kai ba to me yaddar wancan za ta yi ma amfani ba za ta yi ma rana ba wato shi a haku an yi rohu din wajmulatu wato a haku an yi rohu wato jumlar a haku an yi rohu din labari ne to wata wahido ramere da aka wato shi Allahu mubtada ne rasuluhu adafi ne akan mubtada a haƙu hanyar ruhu ba jumla ba ce mako labari ne a haƙu din mufradi ne ba jumla ba shine labarin mubtada amma gashi mubtadan ya zo biyu an ce Allahu an ce rasuluhu amma a maimakon a labarin a kawo lamiri wanda zai koma ga mutadan guda biyu sai ya zama lamirin na mufradi ne aka ce a haƙo anyin ruhu ba ce a haƙo anyin ruhu ma ba to shine mufassiru ya ce wata wahidun lamirin abinda ya sa aka kawo lamirin guda ɗaya litala zumin rira aini domin yaddar Allah ta lizinci yaddar manzan Allah yaddar manzan Allah ta lizinci yaddar Allah duk wanda manzan Allah ya yadda da shi Allah ya yadda da shi duk wanda Allah ya yadda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi shi yasa ma ba a kawo tasniya ba ba a ce an yi ruhuma ba au habaru Allah au habaru Allah ko ko shi an yi ruhu labarin Allah Allahu ne wa habaru rasulihi mahzufun labarin rasulihi shi an shafe shi labarin rasuluhu shi an shafe wato shi ma an yi ruhu kamar na faɗin mawaƙi ne da ya ce wa illa fa'alamu anna wa antum bugatu ma baki na fi shiƙaƙe to ko faɗin wani mawaƙin na hannu ma inda na wa an taɓi ma inda kararin wanda ayu muhtalifu ko ko shi labarin rasuluhu ne wa habarun lahi mahazofin labarin lahu ɗin an shafi kama a wannan baitin wannan baitin daman labarin na biyin aka kawo aka shafe labarin mubtada na farko na hannu raru na bima inda na wa an taɓi ma inda ka rari sai aka shafe raruna din wanda labari ne na shi wato aka kawo rarin wanda labari ne na wa'anta wa'anta aka shafe labarin na hannu shi ne ma shi ya ce a sharar mufassiru mai tafsirin ya yi nuni na salasu ta ajubatin ga amsoshi uku an su'alin waridin anil ayat daga wata tambaya da za ta zo akan ita wannan ayar ita ayar nan za ta kawo a yi tambaya a kanta hasiluhum hasilin tambayar anna lafzal dalalati mubtada cewa lafazin wallahu allahu dinna mubtada ne wa rasuluhu rasuluhu ko mubtada usani mubtada ne na biyu madufin alai madufi akan allahu wa jumlatu ahqan ruhu jumla ahqan ruhu wato wannan da yace wa jumlatu da dan gyara ba jumla bace mufradi ne ahqu dan mufradi ne habarun labari ne na mubtada wa lamirin mufradun amma sai gashi an kawo lamirin mufradi wa ma qabla hu musannan shi ko mubtadan tasniya ne tunda suna biyu ne falima mufridan lamiru me yasa aka kawo lamirin mufradi ba a ce a haƙo an yi ruhu ma ba ba ja bal mufassiru sai mai tafsirin mu Jalaluddin Suyuti ya bada amsa bi annahu afradahu da cewa ya kawo shi mufradi domin yadda guda biyu ɗaya ce domin yadda manzan Allah mai bi ce ga yardar Allah ta lizumta ga haka shi ya sa maganar dukkan ma abu ɗaya ne koko jumlar habarun an rasuluhu labari ne daga rasuluhu an shafe labarin lafazin jalala ma ba da alaihi domin abin da yake bayansa ya shirar a kansa koko labari ne daga lafazin jalala labarin rasuluhu din an shafe don shirar abin da yake kafin shi a kansa a cikin haka akwai ko dai shafewar minas sani daga na biyan don shirar wani farko a kansa awabil aksi koko an shafe daga na farkon don shirar wani biyu a cikin a kansa wato wajen akwai gyara au habaru allahu ko labari ne na allahu wa habaru rasulihi mahazufin labarin rasuluhu an shafe shi au habaru rasuluhu ko ko labarin rasuluhu ne wa habaru lahu mahzufun labarin allahu din an shafe to akwai gyara a wajen yanda yake ko ko na ku yasa daidai to da Allah da manzansa su suka fi cancanta su nemi yardar su in kanu mumini in dai su mumune ne wanda duk yake mumuni a koyaushe kokarin sa a ce Allah ya yarda da shi wanda yake mumuni koyaushe kokarin sa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi kamar yadda wanda yake mumuni a koyaushe kokarin faranta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa wani hadisi cewa rayuwa ta a cikin ku alheri ne babba gare ku haka nan ma in ne wa fati na koma wajen ubangiji wani alheri ne babba gare ku domin kuwa idan ne wa fati na koma wajen Allah to ayyukan duk da kuke ana zuwa a nuna mu in na ga alheri in farin ciki in yabi Allah in na ga mummuna nema muku gafara Allah amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai so ya ga aiki mummuna daga al'umma ba shi yasa kada mutum ya zauna yana da awar shi masoyin manzon Allah ne amma a kullum yana ayyuka na tabargaza wanda za a kai su ga manzon Allah manzon Allah ya bakin ciki akan su cewa ya akai wani a cikin al'ummar da yake ta kokari a ce ta tsira amma shi ga irin aikin da yake ya ya ya haka shi yasa a yi kokari a faranta ran manzo sallallahu alaihi wasallama ta a tsaya a bi Allah in ka bi Allah aka kai biyayyar da kake gaban manzon Allah aka nuna masa ai manzon Allah zai munna da kai zai farin ciki da kai za mu ji a nan gaba a wannan surar wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasul rasuluhu wal mu'minuna to alam ya'lamu alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا أشي منافقي أبنا ضد سكي بس غاني با أنه cewa lamarin da sha'anin ai sha'ana tsarin shine cewa man yuhadidillah wanda duk yace zai fito na fito da Allah yushaqillah yace zai saba wa Allah wa rasulahu zai saka zai saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama fa anna lahu nar jahannam to wuta jahannam ita ta tabbata gare shi ita ta tabbata gare shi jaza'an a matsayin sakamako halidan fiha wanda zai dawoma a ciki ita wannan anna din dangane da nahawu akwai fuska biyu tunda inna ce ta zo bayan farja zai ya halatta a faɗe ta da kasara ko a faɗe ta da fata a ce fa inna lahuna da jahannam ko fa anna lahuna da jahannam kamar wadda ta gabata gare mu ne a can a suratul an'ami kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha to akwai kira fa annahu ghafurur rahim ko kuma fa in akwai kira kuma fa innahu ghafurur rahim ita dai jumlar anna lahu ko inna lahuna da jahannama ita ce jawabin sharadi a mahallin jazma take tunda yake ta zo tare da fa jumla ce ismiya ta zo jawabin sharadi aka hada ta da fata zama a mahallin jazma kenan ko tana cikin jumloli guda biyar da ake cewa a mahallin jazma suke wanda dai dukkanin su akwai sabani akai ko yanda malaman nahwu suke faɗa kalin kasancewar sa mai dawwama a cikin halidan din halin muqaddaratun hali ce a bakaddarawa kuma ya alamu din mai nasabtar mafulai guda biyu ce amma kawo sharadi shine man sai zamo ya tsare a samu makulan biyu shi yasa yanzu wannan jumlar ita ce ta toshe matosar makulan guda biyu zalika wannan magana da ake faɗa a ce mutum ya koma wuta kuma in ya je wutan nan da wama zai yi alhizul azim ita ce babbar kunyata duk wata kunyata ba ta kai kamar wannan ba shi yasa sanda wasu suka zo za su yi li'ani a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama da shi mijin zai rantse ta biyar ya ta gargadansa cewa kunyatar duniya duk dacinta duk muninta ba ta kai kama kunyatar lahira ba in ka san karya kake mata gwamma ka karyata kanka a yanzu karkari a ce za a yi ma haddin kaza ita ma da ta yi rantsuwa hudu ta zo ta biyar maza Allah ya gargade ta ya ce baiwar Allah kunyatar duniya ta fi sauki fiye da kunyatar lahira duk inda ta kai da muni in kin san karya kika yi magana da ya faɗa gaskiya ce gwamma ki karyata kanki karkari ki ɗau kunyar duniya za ki ɗau kunyar duniya za a yi miki haddi na zina amma a miki wannan haddin na zina ki je ana cewa ke mazina ta ce ya fi ki je lahira ki gamu da azabar Allah an kunyata a lahira ita ce babbar kunyata inda nan gaba za mu je inna hizbiyar yau masu a alal kefirina ai kunyata kam tana ga kafirai mummunan makoma na ga kafirai ya hazarul munafiquna يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخ- مخرج ما تحذرون ya hazaru ya hafil munafiquna wanda suke munafikai suna jin tsoron an tunazzala a ce za a saukar alaihim akan mummunai ayil muminina akan mummunai shi mufassiru ya tafi akan cewa lamirin na alaihim ya koma ga mummunai ne amma wasu malaman tafsirin suka ce ya koma akan su munafikan ma'ana su munafikan suna tsoron a ce za a saukar da wata sura saboda su ala anan kenan bisa wannan ta zama mai ma'anar li mai ma'anar lani kamar an ce an tuna zala li ajlihim suratu a ce an saukar da sura saboda su tunabbihum da za ta ba da labari ga wanda suke mummunai bi ma fi kulube da abin da yake cikin zukatan munafukai minan nifaki na daga munafinci wa hum ma'a zalika yastazuna amma duk da wannan tsoron nasu sun ci gaba da yin izgil suna ci gaba da yin izgili wanda hakkin wanda yake jin tsoron abu in dai tsoron nasa da gaskiya ne ai ya kiyaye shi amma in ba dan wato ibtila'i na Allah ba da cewa a dora bawa akan hanya halaka yana ji yana gani dan an nufa halakar da shi din to me zai jawo abin da kace kana tsoro amma kuma a tara kai kake hakke masa in kana tsoron sa a gani ka bar hakke masa amma kana tsoron abu kuma kana hakke masa anya ko tsoron ne kul ce ne da su ya rasulallah istahzi'un kuna izgili kuna izgili ku ci gaba da izgilin nasu amru tahdidin wannan umarni ne na ban tsoro umarni yakan zo dan ban tsoro malamai sun ce umarni yakan zo dan ma'anoni har 28 wasu ma sun kara har wajen 35 wanda ɗaya daga cikin ma'anonin shine tahdidi kamar nan istahzi'u kul istahzi'u dinna ko wanda zai zo nan gaba cikin suratu fussilat i'malu ma shi'tum i'malu amri ne na tahdidi Ah, inna allaha murijun ubangiji mai bayyana musirun mai bayyana matan zaro abinda kuke kiyaya ne ba ba maka ubangiji sai ya bayyana abinda kuke kiyayarsa ai ihrajahu kuke ba kiyayar a bayyana shi min nifaqihu na daga munafincin ku nazalat hadhihi al-ayat ayan nan ta yahzarul munafiquna ta sauka ne a cikin mutum goma sha biyu daga munafikai da suka tsaya suna sauraron zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama a kan dutsen akaba yayin da ya dawo daga yakin tabuka don su yi masa aika-aika idan ya hawo kan tudun suka sauya kama gare shi a wani dare mai duhu malaika Jib- jibril ya bayo manzo sallallahu alaihi wasallam labari bima kad armaru da abinda munafikan nan suka boye a zukatansu وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه أوائلهم ai ai yau umarci manzo sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika gare su wanda zai bigi fusafun tagoyin su كان معه عمار بن ياسر amma ibn yasirin yana tare da manzon Allah yana jan taguwar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai kuma surakatu shi yana daga baya yana koro taguwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان لحذيفة manzon Allah ya ce da huzaifatu ضرب وجوه ka je ka bigi fusafun tagoyin da suke kai فضرب حذيفة huzaifatu ya je yana bugun fusafun tagoyin nasu لسانها har ya matsar da su daga kan hanya فلما نزل yayin da manzon Allah ya sauka قال لحذيفة sai ya ce da huzaifatu هل عرفت من القوم a cikin mutanen nan ka gane wani akwai wanda ka gane قال لم أعرف منهم أعرف يا رسول sai huzaifatu ya ce aini ya rasulallah ko ɗaya ma a cikin su ban gane ba الله قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قالوا su dinnan da wane ne da wane لا أدب ai ya lissafa su gaba ɗaya قال حذيفة huzaifatu ya ce لا بعث إليهم من يضرب ai ya rasulallah a maimakon ka ce a bigensu su kauce daga hanya ka samu wucewa kawai ai kyau a ce ka aika musu wanda zai kashe su قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أن تقول العرب ba na son larabawa su zo suna cewa خرج أصحاب ya lamma zakira da ya samu nasara da taimakawar sahabbansa yayin da jama'arsa suka taimaka masa ya samu nasara akan makiya sai kuma ya dawo yana kashe jama'ar tasa لم يتبين الله ضده دينك wannan yake nuna ashe duk girman mutum wajibi ne a kansa ya kiyayi maganganu da za a faɗa a haƙinsa ta yi abu yi abin bisa sawaba amma kuma wannan haka ɗin zai iya jawo waɗansu can da suke gefe ɗaya ba san me aka yi ba sai ta faɗa wasu gunaguni daban a kansa shi yasa ashe ko wajibin wanda yake shugaba to ya ringa kiyaye irin wannan kai ya ce ai in yayi daidai ne an yi daidai a'a akwai daidan da ba daidai ba daidai an ma'anar daidai an yi maganin banna to ya zama za a yi daidai a jawo bannar da tafi wannan eh, daidan da aka yi magani da ban- da banna da wannan fa bannar da aka yi magani da wannan daidan fa ai ya zama ba daidai ba duk daidan da wajen yin ta za ta jawo banna fiye da bannar da aka yi maganinta da wannan daidan ai ta zama ba daidai ba ehin ta zama ita kanta ba daidai ba to wato wahiyar haraji kurajen nan wani kurji ne min nari mai zafi kamar wuta da yake bayyana fi a tafin a kafadarsu kurji ne da yake fitowa a kafada amma sai a ga ya fito har ta kirji ya hudo ta kirji wato kamar sirdan kamar kansa yake kama su to tene da su ah, ku yi duk abin da za ku yi allah zai bayyana abin da kuke kiyaye wala in sa'altahum
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون wallahi da a ce za ka tambaye su lamun na la'in lamu kasamin lami ne na rantsuwa da a ce za ka tambaye su wato nan rantsuwa da sharaɗi sun haɗu wanda ka'ida daman wajen malaman nahawu idan rantsuwa da sharaɗi suka haɗu to sai a shafe jawabin na ƙarshe a kawo jawabin na farko yadda dan malik yake faɗa alfiya wa hazib ladatti ma a shar'in wa ƙasam jawaba ma a harta fahuwa multasam wa hazib ladatti ma a shar'in wa ƙasam jawaba ma a harta fahuwa multasam shi yasa anan tun da yake an gabatar da rantsuwar sai aka kawo jawabin nata jawabin sharaɗin aka wadatu da jawabin rantsuwa da gare shi aka ce la ya nan ba a ce ya kulu ba da an kawo jawabin in ne sai a ce ya kulu wallahi da za ka tambaye su ana ce za'in bika daga izginin da suke ma wal qur'ani da izginin da suke wa qur'ani wa hum sa'iruna ma aka ila tabuka sanda kuke tafiya tare zuwa tabuka fakanu ya kuluna munafikai suna cewa a wannan tafiyar hayata hayata wannan abu da ake fuskanta ai ba zai yiwu ba yaushe zai yi yuridu hadha rajulu an yabtahu suna shami wa qusura wa wannan mai- suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam manufarsa a ce ya je ya bude manyan garuruwa na kasar sham da manyan gine-ginenta yaushe zai iya wannan ya san su ayi rumawa ai bai san rumawa ba fa Allah Allah nabiyahu alama qalu Allah ya tsinka yadda annabi musa abin da suke faɗa faƙala lau manzo Allah ya kiran su yace hal qultum kaza wa kaza ku ne masu faɗar kaza da kaza faqalu sai suka ce la wallahi ma kuna fi shay'in min amrika wala min amri asabika Wa- ba haka aka yi ba mun rantsa da Allah mu gaba ɗaya magana da muke faɗa bata shafe ka ba bata shafi sahabban ka ba walakin kunna fi shay'in mimma yahuru fihi rakabu li yaqsura min as-safar sai dai hira ce muke irin hirar da matafiya kan yi dan a ga saurin tafiya a hirar da ake ganin saurin tafiya sababinta za su ce laye kulunna za su ce mutazirina suna masu ka- kawo hanzari gare ka ina ma kuna da huru da dai mun kasance muna kutsawa ne wannan abu muna wasa ne magana ce ta wasa ake ba magana ka ba bil hadisi a cikin wasa lina qarabi dariqa dan mu ga mun yanke hanya da shi a mm.
بل يتبين الله بالدينة biddinata shine kurjin da aka fada ahan shine kurjin da zai fito musu Ah, walam na kasar zalika ba mai nufin haka ba ba mai nufin cewa mai- mu faɗi wani abu na suka a gare ka ba kullum ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam a kuntum ta yanzu kudin nan izgile kuke billahi da allah wa ayati da ayoyin allah wa rasulihi da manzan allah yanzu in wasa ma za a yi sai a rasa abin da za a yi wasa a kansa sai Allah sai manzan Allah sai ayoyin Allah Ah, ai wasa wasa ne amma wasa akwai inda ake yin su akwai inda ake yin su shi yasa wanda duk ya kawo sunan Allah a matsayin wasa ko sunan manzan Allah a matsayin wasa ko ayoyi ya dauki ayoyi na Qur'ani ya zama yana wasa da su to ai ya fita daga musulunci ya nuna cewa shi ba musulmi bane dan ko ba waje bane na akai wasa ai wasa gurin wasa da kuma abin da ake wasa amma ba a yi wasa da abin da ba a wasa da shi ba haka nan ba a yi wasa a wajen da ba na wasa ne ba wannan an yaka sai ya zama an yi ɓanna mai yawa shi yasa za mu ga malamai da yawa sun yi littattafai musamman wasu kuma sun ajiye babin a littattafansu a game da abin da kan sa musulmi a ce ya yi ridda an a ce musulmi ya yi ridda wanda babba a ciki ba irin a ce a izgili da Allah a izgili da Allah ko a izgili da ayoyin Allah Allah yana faɗa ku mummunan in kun ga masu izgili a cikin ayoyi to ku ja baya ba ku ba eh, ku kyale sai sun wani a sai sun shiga wata magana wai za ra'ayta allazina yaquluna fi ayatina fa arid an mata yaqulu fi hadisin gari wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum mata yaqulu fi hadisin gari innakum idzan misluhum to ah, shi yasa lalle a kiyaye ko da irin a yanzu da ake cewa ana wasa na kwaikwayo ko filafilai ko littattafai to a gane duk wanda yake musulmi kai ya ce zai ɗauko allah su ko sunan allah ko manzan allah ko ayoyin allah ya sa su a matsayin wasa ya mai da su matsayin wasa da abin da za a yi a je a yi amma dai a kiyayi taɓa janibin allah a kiyayi taɓa janibin manzan allah sallallahu alaihi wasallama a kiyayi taɓa janibin ƙur'ani in aka yi haka ba fa inda za a kai wanda duk ya haka to ya yi ridda la ta'tazuru لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين la ta'tazuru an ko ku ce za ku kawo wani hanzari game da abin da aka ce kun faɗa kun faɗa din ne ku ce ku ba ku faɗa ba ko ko ai abin da kuke kawai zarar wasa ne hira ne kuke ba wai kuna nufin haka ba to wannan ba zai amfane ku da kome ba kar ka farko abin da yake a fili shine cewa ku dinnan kun kafirce ba da imanikun bayan da kun bayyana imani ai zahara kufrukum ba da isaril imani ai kafircin ku ya bayyana bayan da can kun bayyana imani bayan da kun bayyana imani in yi ufa an da'ifatin minkum in a cikinku an samu wasu da Allah zai yafe musu su dawo su imani to su tuba to da to azab da'ifatun to wasu ko za su gamu da azaba a nan akwai kira'o'i shi yu'ufa din wato akwai kira'a biliyadi da ya yu'ufa kenan mabniyan lil maf'uli wanda yake an gina shi ga maf'uli to wato na ibul fa'ilin sai zama jari da majrurin shine an da'ifatin jari da majruri anan ya zo matsayin na ibul fa'il bisa da fadin dan malik alfiya wa qabilun min zafi nawmin masdari aw hafi jarrin bi niyabatin hari to wato akwai kuma kira'a wan nuni akwai kira'a da nuni mabniyan lil fa'il na'am in muka yafe wa wasu a cikinku bi ihlasiya da sababin iya tsarkake wata daga baya ta dawo ta ihlasi wata bace ta tuba ka jashi ne himyar kamar jashu dan himyar aslama ya musulunta ya da musulunci wa sun islamu musuluncin sai ya kyautu kana yarhaku shi abinda munafikan nan suke yana yin dariya wala ya koro amma baya kusawa a cikin abinda suke baya ta su magana sai dai in sun yi ya dariya wa kana yuturu ba araba so cikin abin da yake je ma yana fitowa fili ya ce wata magana da ake faɗa bai dace a ce an faɗa ba falamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan ayar ta sauka taba a sai jahashu ya tuba daga munafincinsa ya ce ubangiji ni ba na jin wata aya da ake karanta ta ba na gushewa ina jin wata aya da ake karanta ta da fata ke tashi daga gare ta zukata ke raurawa saboda ita Allah shi yasa ina roƙonka ka sanya mutuwa ta ta zamo ta fuskar a kashe ni ne na je in taimakawa addininka kuma idan an kashe ni din a rasa ma ina gawata kan wani ya zo yana aini ne masa wanka ko wani yana cewa ni ne masa linkafa ne ko ni na sa shi a kabari sai ko aka kashe jahashu a ranar yakin yamama yakin da aka yi zamanin sayyidina abubakar da musailamatul kazzab mai da'awar annabta ba wani a cikin musulmi da ya san ina ma aka kashe shi balle har a ce an gagawa allah ya amsa addu'arsa shi ya sa shi ya tabbata yana cikin allazina su ba makawa sai an musu azaba wasu ba makawa sai an musu azaba nan ma akwai kira a biyu tu'azzab bida'i wa akwai kuma kira a nu'azzib nu'azzib eh, shi ya zama kira a nawa kenan in yi ufa an da'ifatin minkum tu'azzab da'ifatun in na afu an da'ifatin minkum tu'azzab da'ifatun in yi ufa an da'ifatin minkum nu'azzib da'ifatan in na abu an ɗa'ifatin minkum to azab ɗa'ifatun to azab ɗa'ifatun ya zama kirawoyi hudu kenan zahirin yadda shi mufassir ya kawo wanda kuma shi muhashi a nan bai tsaya gyara masa ba a gurare da yawa irin wannan yakan tsaya ya gyara in hudun ne tabbatattu ma'ana kowace ɗaya daga na farkon akwai ɗaya biyun na gaban tare da ita kaga zama hudu kenan ko ku a'a ai uku ne ɗaya ta farkon a wannan biyun na ƙarshe ɗaya ce tattare da ita ko ko ita ta ƙarshen ɗaya daga cikin ta ƙarshen tana tare da ɗaya ne kawai cikin na farkon ɗayan ce take tare da guda biyan ya zama in haka ne uku ne kenan to shi muhashi bai tsaya bayani akan wannan ba zabi wasu jama'ar azaba bi annahum da sababin cewa su kanu mujrimin sun tabbata masu laifi laifinsu ne ya jawo aka ce ba makawa sai an musu azaba musirrina masu ɗorewa alal nifaqi bisa munafincin su wal istizai da kuma izgilin da suke a jadibin manzo sallallahu alaihi wa sallama
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون منافقai maza wal munafiqatu da munafiqai mata ba'aruhum min ba'ar tafiyar su daya sashen su daga sashe ne duk abu ɗaya ne ne a lamarin addini ka afari shay'il wahidi kamar bangare ne na abu guda ɗaya ya muruna suna umarni bil munkari da duk abin da bai dace ba alkufri wal ma'asi shine kafirci da saba wa Allah suna hani daga wato suna umarni da a kafirta suna umarni da a saba wa Allah a maimakon ya zamo akasin haka wanda yake mumuni na hakika yadda nan gaba za a faɗa shi koyaushe umarni yake da abu Allah yana hani kuma daga munkari amma su munafukai mazansu wanda aka ce wa kano salasa mi'atin sun kai su ɗari uku da munafukai mata wa kunna mi'atan wa sab'ina su kuma sun kai ɗari da sab'in munafukai maza sun kai ɗari uku a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam munafukai mata sun kai ɗari da sab'in sun zama kamar gaba ɗayan su ɗari hudu da sab'in ne wato to sun kama da juna ai sun yi kama da juna a wajen tsarin da suke bi allazi huwa nifaqu wanda shine munafinci hum ala amrin wahidin su suna kan lamari daya mujtami'un alaihi da yake sun hada kansu akan wannan lamarin suna umarni da abin da ba daidai ba suna hani anil ma'arufi daga abin da yake daidai al'imani wa ta'ati shine bin ba da gaskiya da Allah da yin biyayya ga Allah to su ba sa son a ba da gaskiya da Allah ba sa son a biyayya ga Allah shi yasa koyaushe hani suke daga haka wa yaqdiruna aydihim suna damke hannayensu ba san su bude hannu su bayar ba sai dai koyaushe su karba su damke kinayatun an adamil infaqi wannan kinaya ne daga cewa ba ruwansu da ciyarwa dan Allah ya anna sha'anul mudi dan sha'anin wanda zai bayar basul yadi zai mika hannunsa ne zai shimfida hannu wa sha'anul mustaki sha'anin mai rikewa ko kabruha za a ga ya danke hannunsa a yasulla su kan sun mance da Allah shi yasa koyaushe abinda ake nema ga wanda yake musulmi na hakika mumini na hakika ya ba da gaskiya da Allah da manzo ya ciyar dan Allah inda duk za a ce a taimakawa addinin Allah to ya zama ya ciyar domin yanda yake ya zo da abin da ka ciyar ma to ai Allah zai mayar wa ma anfaqatu min shay'in fa huwa yukhlifu kuma da abin iyaka ka ce ka gan shi a hannunka amma dai ba naka bane ba wani abu da za a ce ai ka zo da shi tun kafin ka zo duniya yana tare da kai a nan duniya Allah ya nufi ka samu a nan duniya Allah ya baka ke yasa dan an ce ka bayar to ka bayar wa an fi komin ma ja'ala kun mustakhalafi na fi wa an fi komin ma ja'ala kun mustakhalafi na fi su munafikai na sulla sun mance da maganar Allah da aitar ku da atahu sun bar bin Allah shine ma'ana sun mance da Allah fa nasiyahu shi ma Allah ya nuna ba ruwansa da su ya kyale su suna abinda suka ga dama tarakawun min ludfi ya ba su daga tausasa wadda ake samu daga gare shi wato da aka ce sun manta ana nufin sun bar a wato binsa shi kuma da aka ce ya manta da su ana nufin ya kyale su baya saukan musu da wani ludfi innal munafiqina hakika waɗanda suke munafukai humul fasiqun su ne wanda suke kangararru alkamiluna wanda suka sami cika fitamarudi a taurin kai wal fiski da kangara maure irmari inda da lamiri za a kawo liziya da shi ta kare dan a ƙara kwankwasar su ne a ƙara kwankwasar munafukai inda za a ce innahum humul fasiquna sai aka kawo suna sannan aka sake karfafa jumlar ta kawo lamirin fasali sannan aka sake karfafa ta ta kawo wato al a cikin musnadu shine alfasiquna ga inna da aka kawo tun farko shi yasa an karfafa ta da wajen fuska hudu to
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله ubangiji yayi narko ga almunafiqati duk wata munafiqa mace munafiqina munafiqai maza wal munafiqati da duk munafiqai mata Allah yayi wa kowanne a cikin su narko munafiki daidai namiji ne ko ko mace ce to Allah ya musu narko wal kuffara haka nan ma baki ɗayan kafirai ayil mutajahidin bil kufri wanda suke fitowa fili su bayyana su da man kafirai ne su munafikai suna boye kafircin sukan bayyana imanin a zahiri har su yaudara akai to Allah ya wa munafikai maza da munafikai mata da kafirai gaba daya ya musu narko da wutar jahannam cewa duk abin da za su yi su je su yi ba duk makawa za su zo su gamu da wutar jahannam khalid na fiya a biban kaddara da wama su a ciki in sun shiga matukar sun shiga to ba ma ba magana fita wa ma hum bi kharijina minan nar hiya hasbun wutan nan ita ce ta yi daidai da su wutan nan ita ce ta yi daidai da su jaza'a wajen sakamakon abin da suka yi wai kaban da azaba kuma a gare su Ah, ita ta yi daidai da su wala ana humullah ubangiji ya la'ance su ma'anar la'antar Allah gare su ab adahum min rahmati ya nisanta su daga rahmarsa wala hum azabun muqim azaba daurariya wadda za ta dore har abada ba yankewa to ta tabbata a kansu da'im shine azabar da take madawwamiya kallazina كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون kallafina yadda za a kwatanta munafukan nan na zamanin ku kamar al'ummun da aka yi ne a baya min kablikum da suke kafin ku wato wasu suka ce a, wato ana magana ne da su munafukan yadda shi mafassiru ya tafi a kai kenan ya ce an tum ko dinnan ayyuhal munafiqu ne ko munafukai kallafina min kablikum tafiyar ku daya da wasu munafukan da aka yi kafin ku kanu ashadda minkum quwwata illa iyaka su wancan munafikan da aka yi su a baya sun fi ku tsananin karfi wa aksara amwala sun fi ku yawan dukiya wa aulada sun fi ku yawan yaya fastamta ubi halakin sai suka ji daɗi da rabansa a nan duniya abinda aka basu a nan duniya sai zama shi ya tsone musu ido ya zama ba sa tunanin lahira a babbar illa ta duniya ita ce a ce an ba da ita ga mutum amma ta tsone masa ido ya zama baya tunanin lahira ita duniyan nan kawai yake duba da aka bashi baya tunanin allah da ya bashi baya tunanin lahira makomarsa to wannan ita ce babbar illar duniya Ah, ka- sun bi ku yawan dukiya sun bi ku yawan 'ya'ya suka ji daɗi da rabansu na duniya suka mance da lahira fastamta kuma munafukan nan na yanzu kuna jin daɗi ne bi halakikum da irin raban da aka ba ku a nan duniya dan abin da kuka samu na duniya shi kuke ganin hanzari gare ku a cikin aidigin da kuka so kwayi ko da an faɗa muku gaskiya ba lalle ku karɓa ba Ah, kamar samta allazina min qablikum bi halakin irin yanda al'umman da suka gabace ku suke jin daɗi da nasu raba wa hurtum kuka kutsa fil batil a cikin abin da yake batacce wa dani fil nabi sallallahu alaihi wasallam da suka nufi a lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama ah, kallazi haru irin yanda su ma wa'ancan suka kutsa ai ka haure kamar yanda suke kutsawa fi anbiya'im a cikin annabawansu Ah, wato shi mufassiru jalaluddin suyudi ya dauki allazi a nan akan cewa musuli ne harafi yadda dan malik da wasu daga malamai suka ce allazi takan zo musuli harfi mun kuma a littafin sa na nahawu farida ya nuna cewa ai allazi din ta zo a matsayin musuli harfi inda yake cewa wa wato walau walau kama bitulwi mufhimi taman walau kama bitulwi mufhimi taman wa man yazil fihi allazi fa ma wahan to amma shi muhashi sai bi maganar sa Abu Hayyana Abu Hayyana mai cewa da Ibn Malik ma yace wai allazi tana zuwa a matsayin masuli harfi ai fada yake bai san bai san nahun bane ma da ya dace har yake fada haka to shi ma ba shi a nan haka ya biya cewa ya ɗari ga tura ifa tuli ba'adun na haɗuwa na ifa ga ɗaurin fita lamin ƙulun mutlaƙun liya kuna mushabbahan bil masdaril mahuz min allazin wata gadin rahoton hauren ka haure wato ko kotsa kotsawa kamar kotsa wasu ya zama kenan an shafe man'uti kalla zai haru na aji ne kenan wa hudun hauren kalla zai haru wasai wa annan lazi ismu mausulun sifatul mausulun mahzufin wal aidu kal haurin lazi haru yanda shi abu hayyana da wasu suke ganin shine daidai a nan wanda shi ma muhashi sawi ya bi su a nan ula'ika masu wannan sifar habita ta amalu ayyukansu sun baci fi duniya wa lahira duniya da lahira ula'ika hum lahasuru masu wannan sifar su ne hakikanin waɗanda suka yi hasara masu wannan sifar su ne hakikanin wanda suka yi asara kamar ba wani mai asara in ba su ba
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى أعلم يأتيهم نبأ ينزل أبار الذين من قبلهم وندا suke kafin su irin al'ummomi daban-daban da aka yi kafin su labarin su bai zo musu bane bai zo su ayil munafiki na munafikai ba shi yasa suke wannan banna da suke ba su samu labarin abinda wa'insu da suka gabace su suka yi bana banna wanda suka ga sakamako mummuna a kai eh, wanda ake faɗa ko a hausa cewa in ka ga wani abu ya samu dan uwanka to kai kai sai ka sanya za ka yi ka tsere ko Ah, da suka ga wa'ancan wani abu ya same su ai kamata ya su irin ayyukan wa'ancan ya zamo sun ƙaurace musu ba su tsaya yin su ba suwa ne ne qaumi nuhin mutanen annabi nuhu mutanen annabi nuhu wa adin da mutanen da adawa qaumi hud mutanen annabi hudu su mutanen annabi nuhu wa qad uhliku bid tufan an halakar da su ne da ruwa wanda yake ya faranye ya gama duniya gaba daya su ko mutanen adawa su mutanen annabi sa'a hudu uhliku bir rihil aqim an halakar da su da iska wadda take bakarara iskar da take bakarara wa wasamu ba haka nan kuma ba samu labarin samudawa ba kawo misalihin wanda su ne mutanen annabi salihu wanda su uhuliku an halakar da su bin rajfati da tsawa tsawa ce aka saukan musu wa kawo ibrahim قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wa qawmi ibrahim haka nan ba samu labarin mutanen annabi ibrahim ba ulu ko bi salbin ni'mati alai anhu su an halakar da su ta fuskar zare ni'imar Allah daga gare su wa bil bururi da kuma sauro da aka kawo musu ko aka kawo namruzu wa wa qawmi ibrahim wa ashabi madyan da mutanen madyana ulu ko bi zulla an halakar da su da girgije wanda ya musu inuwa a karshe ta zamo azaba a gare su qawmi shu'aib su ne mutanen annabi shu'aib wal mutafika da mutafikawa wanne ne mutafikawa qura qaumi lut alƙarin mutanen annabi lut ai ahliha ai labarin abin da ya samu wayannan bai zo musu bane su munafikan nan da wanda suke kafirci daga baya hakkin dan adam ya zamo duk abin da ya abu ga wani kafin shi darasi ne a gare shi ya kiyaya abin da wani ya yi aka ga ya halaka to kai da ka zo daga baya ya za a yi kai wannan in dai akwai hankali amfanin hankalin da allah ya baka kenan cewa ka gane mahalaka ka guje ta wani ya yi ya halaka to kai mai haƙƙinka ka guji wannan abu amma abin mamaki su munafukan nan da sauran kafirai ba sa aiki da kwakwalonsu ba sa aiki da hankalinsu ba sa aiki da tunaninsu duk waɗannan a tattun musulun manzanninsu sun zo musu bilbayyana da hujjoji mabayyana al-mu'jizat mu'jizozi fa kazzabu amma a maimakon su dubi mu'jizozin da su suka zo da su su gaskata su sai suka karyata su fa uhliku wanda a karshe abin da ya faru gare su shine sai aka halakar da su fa ma kana Allahu liyazlimahum bayan da za a ce Allah ya zalunce su bi an yu'azziba ta fuska a ce musu azaba bi gairi zambi ba da wani laifi ba walakin wato tafsirul lizalmi lizalmi manfi wato fassara ne ga zaluncin da aka kore ayil waqi'u ai abin da yake akwai ai alwaqi'u abin da yake akwai annallaha lam yu'azzibhum bi gairi zambi cewa Allah bai musu azaba ba ba da wani zunubi ba zunubi suka yi shi yasa har Allah ya yi musu azaba Allah subhanahu wata'ala in bawa ya zauna lafiya ba da ba zai sauka masa da azaba ba in kaga Allah ya taba bawa to bawa ne bai zauna lafiya da gaskiya ba ka taba gaskiya ne shine sai Allah ya taba ka ma fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum da a ce za ku da wani imomin Allah ku imani ba abin da zai sa Allah ya muku azaba ba abin da zai sa Allah ya muku azaba wanda wannan magana ce duniya da lahira haka hukuncin yake a nan duniya idan da bayan za su tsaya duba nemomin Allah da tsayawa da godiyarta ba abin da zai sa Allah ya taba su wala wannan ahlul qura amanu wa taqawla fatana alaihim barakatin minas samai wal ardi wani wani alal kitabi amanu ta kau lakafar na awon sayi ati wala adhalnahum jannatin na'im wani wani wa kamu taurato linjila la aka domin fauke him wa min tati arjuli minhum ummatun muqtasida ka faɗa cewa da za a tsaya a bi Allah to Allah bude ni'ima ma zai ta sama daga satin a nan duniya haka nan kuma an ba Allah a rayuwa wannan duniyar an je lahira ne zai sa Allah ya taba bawa ai ba za a ai ubangiji ba zai taba bawa ba sai in ya bauɗe wa tsarinsa in kaga an taba bawa to shine ya bauɗe tsarin Allah bello kurira bari da za a kaddara annahu azabahum da a ce ubangiji ya musu azaba biga da zammi ba tare da sun yi laifi ba to wannan azabar da ya musu da ba za a kiranta zalunci ba me yasa domin zalunci a hakika shine a tasarrufi a cikin mulkin wani ba tare da yaddarsa ba a taba kayan mai kaya ba tare da ya ce a taba ba to wannan shine zalunci shi ko komai Allah subhanahu wata'ala ya taba koye ai duk mulkin sa ne ba mulki ga wani tare da Allah tabaraka wata'ala sai dai ubangiji yayi baiwa cewa shi ba zai wa bayi azaba ba in ba sun- ba tare da sun yi laifi ba ba zai yi ga alhakin ubangiji ba subhanahu wata'ala ta fuskar hukunci na shari'a ya ce azaba a lahira yi wa bawa azaba ba tare da shi bawan ya yi laifi ba in kaga an yi wa bawa azaba to laifi ya yi ko da yake ta fuskar hankali abu ne ja'izi a hakkin Allah Allah subhanahu wata'ala yana da damar ya shigar da masu bin sa alda wuta ya shigar da masu saba masa kuma aljanna amma dai yayi yayi alkawari cewa ba hakan zai ba shi yasa yanda ya alkawarin nan ko la- wajibi ne a ce alkawarin ubangiji ya cika ba don wai akwai wani abu da yake wajibi akan Allah ba amma saboda rashin cika alkawari ta waya ce Allah ko wani nau'i na tawaya ya kori a hakkinsa to ah, walakin sai dai kanu an fuso min zulmun su ne suka zalunci kawunan su birtuka da zabi da sababin aikata zunubin zunubin da ya jawo azabar Allah ta saukan musu
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ubangiji ya ce wal muminuna mummunai maza lamma bayyana halin munafiqina yanda ubangiji ya bayyana halin munafiqai maza wal munafiqati da halin munafiqai mata ajilan da a nan duniya wa ajilan da kuma a lahira zakara halal muminina sai ambata halin mummunai maza wal muminati da mummunai mata ajilan tun a nan duniya wa ajilan da kuma a lahira a halinsa a nan duniya ga yadda suke rayuwa a duniya da kuma halinsa a lahira cewa a lahira kuma ga yadda za su koma ubangiji ya ce wal muminuna mummunai maza wal muminatu da mummunai mata ma'aruhumu sashen su auliya ubari masu jibinta sashe ne aifid dini a addini duk addininsu ɗaya shi yasa mai ƙoƙarin sai ya raba kan musulmi ba addini ne wannan ba addini shine a haɗa kan musulmi a ƙoƙarin haɗa kan musulmi ko da an sami fahim, bambancin fahimta a wani abu to a gane ba a ta kururuta wannan bambancin fahimta yadda har zai zamo saɓani ba a a zarar bambancin fahimta ce damin cewa aka yi ka bi fahimtarka in ka cancanci a ce ka ka kai matsayin kai fahimtar ko kuma ka fi ka bi fahimtar wanda kake bi idan ya zama baka kai wannan matsayin ba to dan an samu irin wannan bambanci a fahimta ba zai kawo sabani ba sabani abin da ke kawo shi galibi son tare jama'a ko son duniya in ana tare da wanda ke son sai ya tare jama'a ko ya sa tare duniya to yanzu nan ne komai sai ya mai da shi sabani da zara an samu bambancin fahimta sai ya kokarin mai da ita sabani in ba haka ba tun a zamanin sahabbai Allah ya kara yadda a gare su an samu bambancin fahimta amma wannan bambancin fahimta bai sa haka ya koma sabani tsakanin su ba sai a samu a cikin sahabbai ga fahimtar uba ga fahimtar da ta bambanta fahimtar uba ta bambanta da fahimtar da amma wannan bai kawo wani abu wanda zai kamar da sabani ba yanzu misali sayyidina abubakar sayyidina umar a sahabbai ba kamar isu kuma su duna iyaka fahimtar su suka ce da Allah ya ce wal mudallaka ta tarabasna bi amsina salasata buru'in buru'in dinna abinda ake nufi jinin haira ‘ya'yansu wanda su ma suna cikin gaggan masana a sahabai sai da aisha yan sai da na abubakar matan manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma sai abdullahi bin umara dan sai da na umar su kuma suka ce a ro'in din nan abinda ake nufi da shi tsarki mace za ta yi idda ne da tsarki uku ‘ya'yan nan sun san fahimtar iyayensu amma amma da yake fahimtar su ta bambanta ba su bi ba suka bi ta su fahimtar amma wannan bai kawo sabani ba iyayen sun san fahimtar 'ya'yan amma duk da cewa an samu bambancin fahimta tsakanin su abin bai bayu zuwa wani nau'i na tsana ko tsangwama ba cewa tun da ba mu yake bi ba bayan da muke yake ba ko bayan da muka ce yace ba to ai ba za ya zauna ba yanayin irin yadda so da yawa wasu sukan so su kawo irin wannan wanda wannan ba daidai ba ne a cikin addini da an samu bambancin fahimta wannan mai sauki ne kowa sai aiki da fahimtarsa yan da za aka karanta a karatu cewa azannu la yunqaru bizanni zara fahimta ce eh, zato ba a tashinsa da wani zata zato ai ba a tashinsa da wani zato shine zancen da ya fi rinjaye wajen malamai mako gaba daya yasa su mummunai koyaushe majibinta sashe ne kuma wannan yake nuna mana cewa musulmi yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaba ɗaya mummunai kamar jiki ɗaya ne jiki guda ɗaya ba inda za a ce wani bangare nasa bai da lafiya a ce sauran jikin yana da lafiya a ce an wayi gare kafirai sun mamaye wata ƙasa ta musulmi ko sun mamaye wata al'umma ta musulmi a ce wai sauran su yi ko shakulatun su da haka cewa ai ba su aka taba ba sai an taba to wannan ai ba addini ba ne abinda yake wajibi musulmi a same su masu haɗa kai yadda da an taba wani a cikinsu to shi kansa wanda zai taba ya san ya taba al'umma wanda da wannan ne kwarjininsu zai dawo da a ce musulmi suna haka da kwarjininsu ya dawo to amma abin mamaki ko abin haushi sai zama ma a haka fure ne shi- ke shiga tsakaninsu su haddasa fada su haddasa yaki tsakaninsu suna daidaita su ana kashe su ana banna mai yawa ana banna mai yawa yanzu misali abin nan haram littattafai waɗanda Allah wato wanda aka halakar garin yakokin nan da ake asiri Allah ne kaɗai ya san yawansu wanda gaba ɗaya in banda cewa zamani ya zamani galibi irin waɗannan akan yi wato a- akan yi suranta su amma da wannan da yake wasu jami'o'in da yawa masu arziki sun yi duk irin wannan to da wasu littattafan da yawa sun bata kenan har abada da wasu littattafan gaba ɗaya kasashen musulmi babu kun ba a nan din ba amma haka kawai an haddasa yaƙi a wajen an ruguje an ƙona an saukar da bala'i a ga al'umma amma sauran kuma sai dai su ce ga inda suke goyon baya ko ga inda ba sa goyon baya kaga wanda ba haka addini ya zo da shi ba abin da addini ya zo in da fata da minal mu'minin na ta rufa asluhu bainahuma fa in baka tayi da malal hudai fa qatilu lati tafiya ta tafiya إلى أمر الله فإن فعل فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أهويكم yan uwanku ne yaushe za ku sa wannan na wani wannan ne ba nawa ba Eh, amma ko yaushe da yake kome ya koma musulmin ba zaman kansu suke ba daga wani waje ake umarta su ko shugabannin musulmin ba zaman kansu suke ba daga wani waje ake ba su umarni har su biki ya jawo duk aka fada cikin irin waɗannan bala'o'in amma asalin albuminuna walmuminatu ba ruhumu auliya ba wa isharata an yi nufa abbara fi sha'ani an yi nuni a lamarinsu ah, wato bimin damin isharata bi nuni ila anna nisbatal muminina zuwa cewa dangantar muminai fiddini a addini ka nisbatul karabati kamar dangantaka ce ta zumunta wanda yake dan uwanka a addini kamar wanda yake dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya bari ma wajen sufaye suke cewa yau ai ma dangantaka yan uwantaka a matafiya hatta fi karfi fiye da yan uwantaka ta jini ya ibn farid yake cewa nasabun aqrabu fi sharril hawa bainana min nasabin min abawai nasabun aqrabu fi sharril hawa bainana min nasabin min abawai Ah, wa amma munafiquna amma munafiqai fa nisbatu dabi'iyatun nafsaniyatu dangantaka su ta dabi'a ce ta zuciya ce zakatan su ne sun yi tarayya akan banna shi yasa suke hada kai rom jinsu wayo sun zamo jinsi daya su musulmi ya muruna bil ma'arufi su munafiqai a can aka ce ba'aruhum min ba'ari wannan kuma ne sai aka ce ba a ruhu mu auliya ku ba are su kafirai aka ce a munafikai aka ce ba a ruhu min ba are cewa da tafiyar su daya zukunmu ne ba a ruhun auliya ba a ruhun mu auliya ba me fasu ya buru na bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki ayyuhibbunahum suna son kyakkyawan aiki da anfusihim ga kawunansu kafin su fara umartar kowa da kyakkyawan aiki sai sun fara umartar kawunan su su kansu sun yi sannan kuma wali ne su umarci yan uwansu su yi kuma in wani alheri ya faru ga yan uwansu su yi muna da shi wal ma'arufu abinda ake kira ma'arufi kullu ma urifa fi shari dukkan abinda shari'a ta ce ta san da shi wa kullu hayr menene ko abinda shari'a ta ce ta san da shi shine duk wani alheri duk wani alheri shari'a ta san da shi wayan hawa da adil munkari shi yasa shi koyaushe kai mu ne kai ta kokari ka ga kai kanka ka tsaya da alheri gwargwadon yadda kake iyawa so da yawa abin da ke damar al'ummar musulmi a yau to zartar wa kawunan su abu da yawa da za su tsaya za su iya yi akwai abu da yawa da a yau al'ummar musulmi za su iya amma kuma da gangan sun zauna zaman kasala ba ruwansu sai dai wani yayi sai dai wani yayi a bautar da su ta fuskar wannan ane musu din ko a cinye arzikinsu ta fuskar ane musu wannan din haka nan mummuni shi ke kan gaba wajen tsayawa ya ga dan uwansa mummuni alheri duk da zai iya samu a nan ma a yanzu an fi koyaushe samun kusuri sai ka ga wato musulmin kamar ya ma fi kyashi daga a ce alheri ya samu dan uwansa so da yawa akwai wanda da alheri ya samu na kusa da su ma sun gwammace ya samu na nesa wani ya samu na kusa da su ai zai fi su to ko abin da suke so a gidan a ce ba kamar iso ko a wajen ko a unguwar ko a garin a ce ba kamar iso shi yasa sun gwammace a ce alherin ma yi wani waje can wanda duk wannan bin son zuciya ne da fita daga tsarin musulunci inda za a tsarin musulunci ba za a yi wannan ba mummuni zai so wa dan uwansa duk wani alheri zai burin a ce dan uwansa shi ya subantu da duk wani alheri da zai iya subantuwa da haka kuma abinda duk zai yi akan ya taimaka masa akan haka inda zai iya to zai inda zai iya to zai yi kuwa wayan hauna al-munkari suna hani daga duk abin da bai dace ba ai yafi runa minu suna da wuta da gare shi wala rauna bi ba sa yadda da shi ba samu musulmi suna hada kai daga suna sata ko wata almudan ko cuta nuna an amsa sunan musulunci ne an auna suna an amsa suna ne irin na musulmi amma dai ba musuluncin ake ba tunda in musuluncin ake haka ba za ta faru ba mummuni koyaushe kokari yake ya ga abin da ba daidai bai kuma ya nuna kin yadda da haka wala ya rauna bihi ba sa yadda da shi wal muradu bil munkari kullu ma khalafa shara abin da ake nufi da aka ce munkari duk abin da yake ya saba da shari'a da abin da shari'a ba ta yadda da shi ba to munkari ne wa yuqimuna salat sifa ta mummune shine cewa su dinnan koyaushe suna tsaye da sallah suna zuwa da ita da sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da mandubanta da dilladubanta musamman kuma hushu'i shi yasa sallar da suke yi sallah ce wadda take tsayayya ma'ana sallar da in an gama ta za a ɗauke ta a kai ta inuwa al'arshi a mai da ita mutum a mai da ita jiki ce ta ibada shi yasa an yi sallah wadda take tsayayya kenan ba wai an je dai an sallah ba ba a damu da ya aka yi ba ba a damu da me aka samu a ciki ba goyi tuna zakata kuma suna ba da zakka suna ba da zakka haƙoƙi na bayan allah da ke dukiyarsu suna himma suna himma wajen su ga sun fitar kafin a ce dukiyar tasu ta koma micizai ko kumurci da zai ringa sare su tunda dai duk yadda ba a ƙarshe komawa take micizai kumurce da wato kunamu wanda za ta taiwa mai ita azaba a lahira wai yudi'una Allah suna yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa rasula suna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ay bil lisani wal jinani wa sa'ir al suna yin biyayya ga Allah da harshen su harshen su koyaushe abinda Allah yake so a faɗa shi yake faɗa haka nan kuma zuciyarsu zuciyarsu koyaushe tunanin ba wani abu can daban ba haka nan kuma duk sauran gabobinsu gabobinsu gaba daya suna biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ula'ika masu wannan sifar sayarhamuhumullah an faɗi sifar su ta rayuwa a nan duniya to kuma za a faɗi makomarsu a lahira ita aka faɗa a nan aka ce ula'ika kaga su masu wannan sifar sayarhamuhumullah subhanahu wata'ala azizu mabuwayi ne la yu'jizuhu shazuwa وعد الله خالدين فيها الله أكبر a kowane kabaki kowane tebur na abinci akwai a kallo ruwa da ta wani alkuwa والكفار والمنافقين واغلظ عليهم والمصير ya shi yasa ba wanda yake ma gaba daya an dina ya za wadawa su ne wanda suke munafukai wama wawon adabi bane wa wannan dole musarafa ne dan ba cewa karshen lamarin su wawa zai wuta kuma in yaje wutan nan ba fitowa zai ba ai wannan abu ya
قالوا ولقد قال عن إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من ولو يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة ولا ba lalacewa wato kowa ba da sa islam wannan ba da salam lailatul aqaba ce daren da aka rikice fa ko daren da aka kwana a aqaba daren da manzo Allah yayin da ya dawo daga taboka ko bi ra'ata ashara rajulan mutum goma yayin da suka zo masa Ah, wannan yasa aka mai da su ba su sa goma sha biyu ne hakika ra'ayinsu ta ya haɗu bisa cewa za ko ya yi wa ya da manzala ya kai aka ba cewa manzala sallallahu kan wani ya ce zai bi wannan hanyar in ba shi ba sauran mutane duk su bi hanyar kasa shi zai bi ta sama ku jama'ar rinduna ku bi kwarin filin ku fito ta kwarin filin mewowa ta kwarin ya fi sauƙi gare ku ya fi yalwatawa gare ku sai sauran mutane da suka bi kwarin filin manzala ko ya biyo ta kan tudu wannan ya faru ne a dare mai duhu sai mulafikai suka zo su suka fi wannan hanyar ta kan dutse na zo alhali su da wata niyya ce daban yayin da suke wannan taron akan manzon Allah taguwarsa sai ta zauta har wani abu cikin kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ƙara ko zuwa sai suka juya da baya suna masu guduwa yau mace amma rabna yasirin wani kaunin aka ce wakila huzai cewa ya bugi fusafun tagoyinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka